والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى الصلاتي العشي فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع كده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت الثرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إمها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake dawowa wannan majalisi bayan hutu da muka tafi na tsawon lokaci a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin gari na Kano a wannan yammaci na Asabar yau muna 23 ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1445 wanda kuma yake daidai da tara ga watan tara miladiya ta 2023 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna a tajridus sarih li ahadithul jami'is sahih wallafar abul abbas abul latif az-zabidi rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na 225 a wannan littafi kuma idan ba a manta ba muna cikin babin tashbikul asabi fil masjid wa ghairi mun karanta ina tsammani hadisi Abu Musa ashari wanda yanzu za mu karanta hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu kuma a bisa yadda tsarin karatunmu yake cikin wani littafi kasancewar littafin ya taƙaita hadisan al'imamun bukhari ne ya rairaye su yayin da imamun bukhari zai maimaita hadisi a wuri wurare goma a cikin littafinsa shi zai ambace shi ne a wuri ɗaya tak sauraka ba zai sake ambatansa ba zai kamar wannan hadisin za mu ji wurare daban-daban inda imamun bukhari ya ambace shi sun kusa goma amma daga nan ba za mu sake cin karo da shi ba idan muka karanta shi a nan to shi kenan to wannan ta sa mukan tsaya mai dogon bayani akan hadisin saboda mun san ba zai sake maimaituwa ba har ƙarshen littafin da a ce sahihul bukhari din muke karantawa to sai mu dinga hakuri kowane hadisi idan ya zo mu yi bayanin sa gwargwadon bukatar da ta sa ya kawo shi a wurin in aka je gaba ma sake kawo shi saboda wata bukata sai kuma ƙara bayanin wannan matsala to amma kasancewar ba zai sake maimaituwa ba in ya ambace shi sau ɗaya to wannan ta sa mukan tsaya mu yi dogon darasi a kai gwargwadon iko yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala salla bina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ihda salatay al-ashi daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace salla bina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana salla ihda salatay al-ashi ɗaya daga cikin sallolin mareci فسلى بنا ركعتين ثم سلم يمن سلى ركع بيو سي سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد سيتاشي ينفي ونكتتر الإتاتيا ليكتكي أجتشي أتكين مسلاتي فاتكى عليها سيجنجن ليتا كأنه غضبان kamar yana fishi wa wada yadahu al-yumna ala al-yusra ya dora hannunsa na dama akan na hagu wa shabbaka baina asabihi ya hadi tsakanin yan yatsunsa wanda dama ita ce mas'alar da ta sa Imam al-Bukhari ya kawo hadisin anan ya hade tsakanin yan yatsunsa wa wada khaddahu al-ayman ala dhahri kaffihi al-yusra sannan sai ya ɗora gumcinsa na dama a kan ta wato bayan hannunsa na hagu wato ya haka wa kharajatis sara'anu min abwabil masjid masallata masu gaggawa sai suka fice ta kofofin masallaci faqalu suka ce kasratis salah sallata koma kasaru وفي القوم أبو بكر وعمر أتكم متاننا وتورن سكي سلا باين النبي صلى الله عليه وسلم أكوي أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما سي سكي جكر جني سي ومنزو صلى الله عليه وسلم مغنى وفي القوم رجل في يده في يديه طول يقال له ذو اليدين أتكم متاننا سكي سلا akwai wani mutum wanda yake da dogayen hannaye ana ce masa zuliya daini wato ma'abocin hannaye qala sai yace ya rasulullah ya manzan Allah anasita am qasratis salah shin ka manta ne ko sallah ce ta zama kasaru qala sai manzan Allah yace lam ansa wa lam tuqsar ban manta ba kuma ba a mai da sallah ta zama kasaru ba faƙala sai manzo Allah ce aka ma ya kulu zuliyadai shin maganar haka take kamar yadda zuliyadai ne yake faɗa faƙalu sai jama'a suka ce na'am eh haka ne fataqaddama sai annabi ya kuma wucewa gaba fa sallama taraka ya sallaci rak'o'in da ya bari thumma sallama sannan sai ya sallama thumma kabbara sannan sake kabbara وسجد مثل سجوده أو أطول يأي سجد إرن يديك سجد كوما تفتو ثم رفع رأسه وكبر سنعكو كان سيكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول سنعيساك كبر يتفي سجد يأي سجد وتنقش سجد السا كوما تفتو ثم رفع رأسه وكبر sannan ya ɗago kansa ya yi kabbara sun masallama sannan ya yi sallama wani hadisin imam bukhari ya fitar da shi a kitabus salah kamar yadda yanzu muke gani a nan kitabus salah ne a ƙarƙashin wannan babin da yake gaban ku babu tashbikil asabi'i fil masjidi wa ghairi babin haɗa 'yan yatsu a cikin masallaci ko a waninsa sannan ya fitar da shi a kitabul adhan a ƙarƙashin babu hal ya khudul imam idan shakka bi ƙaunin nas shin idan liman ya samu shakka zai iya ɗaukan maganar mutane ya aiki da ita ya kawo shi a wuri biyu a wannan ƙarƙashin wannan babin sannan ya kawo shi a kitabu sahwi babu idan sallama fi raka'ataini aw thalath babin idan masallaci ya yi mantuwa ya yi sallama a raka'a biyu a salla mai raka'a hudu ko ya yi sallama a raka'a uku a salla mai raka'a hudu sannan ya sake kawo shi a ƙarƙashin babu mallam ya tashahhad fi sajdatai sahwi babin wanda bai yi tahiya ba a sujjada biyu na rabkanwa wato wanda ya ce in aka yi sujjada biyu na rabkanwa kabli ne ko ba a ji ba sai an yi tahiya ba yana nufin wannan hadisin ta ce hujjarsa wa fihi hakanan a cikin kitabu sahu ya sake kawo shi karkashin babu man yukabbiru fi sajdatay sahu babu wanda yace za a yi kabbara a sujjada biyu na rabkanwa sana ya sake kawo wannan hadisi fi kitabul adab a kitabul adab karkashin babu ma yajuzu min dhikrin nasi nahwu qawlihim at-tawil wal-qasir babin da yake magana akan halaccin abinda mutane ke ambata ga junansu a cewa na dogo kowa na gajere ya halatta ko bai halatta ba ya halatta sannan ya kawo shi a akhbarul ahad kitabu akhbarul ahad karkashin babu ma jaa fi ijazati khabaril wahid as-saduq babin da yake magana akan karbar labarin mutum ɗaya kuma wanda yake mai gaskiya in ya ba da labari to za a ɗau labarinsa haka na imam muslim ya fitar da shi a kitabul masajid wa mawazi sala babu sahawi fi salati wa sujudi lahu babin da ya magana akan sahawu da yin sujjada babu muslim kamar yadda aka sani bisa ɗabi'arsa baya maimaita hadisai a wurare daban-daban anan ya kawo shi da hanyoyinsa gaba daya abu dawud ya kawo shi shi ma a kitabus sala tafri'u abwabir ruku'i was sujud babu sahwi fi sajdatayn wato ya kawo shi ta fuskoki daban-daban a karkashin wannan babin da yake magana akan rabkanwa wato a sujjada biyu sana shi ma at-tirmidhi a cikin littafinsa aljami'u ya kawo shi a abuwabus salati anin nabi sallallahu alaihi wa sallam babu sajdatai sahwi ba'da salami wal kalam babu da yake magana kan sujjadar rakkanwa bayan an riga an yi sallama bayan ma har an yi wasu maganganu da ba su danganci da ba su cikin sallah ba sanan nasa'i ya kawo shi ya ruwaito shi shi ma a cikin kitabus sunan المجتبى يا كاشي اتشكين كتاب السهو باب ما ي... ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم mutumin da yayi sallama a raka'a biyu a sallama mai raka'a hudu yana mai mantuwa har ma yayi magana ya zai yi ya kawo shi a tasigogi wato ta hanyoyi daban-daban masu yawa sannan ya kawo babin zikiru likhtilafi ala abi huraira fi sajdatayn dai a cikin kitab al-mujtaba na al-imam an-nasa'i haka nan ibnu majah shi ma a cikin kitab sunan ya rawaci wannan hadisi kitabu iqamati as-salati was-sunnati fiha wanda inda ya magana akan tsayar da sallah da kuma sunnar da take cikin sa a karkashin babu babun fi man sallama min thintayn aw thalathin sahiyan babin wanda ya sallama yayin da ya raka'a biyu ko ya raka'a uku bai cika bai cika sallarsa bai manta ya sallama haka nan imamu malik a cikin littafin al-muwatta ya rawaito wannan hadisi haka nan al-imamu ahmad a wurare daban-daban daban-daban ya rawaito wannan hadisi a cikin musnad haka nan ad-darimi shi ba rawaito shi a wurare biyu wannan hadisi an rawaito shi ta hanyoyi da yawa hanyoyi masu yawa daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wani lafazin shine lafazin da yake cikin bukhari a wannan wurin wato a a kitabus salah babu tashbikil asabi a ruwayar muslim ruwayar muslim kakab gaba ɗayansa bai yi magana wad'ul yadi ala alwad'i ba bai yi magana ala alyadi ba bai yi magana tashbik ba wanda shine mahallu shahid ana bai magana hada yatsu ba bai magana dora annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan dinsa akan abin nan hannunsa akan ɗaya hannunsa ba ya zo a wata riwaya a muslim da kuma musnad imamu ahmad yake cewa abu huraira yake cewa baina ana usalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salatul zuhri ina tsaka da sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sallar azhar sallama rasulullah sallallahu alaihi wasallam min rak'ataini sai kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama daga raka'a biyu sallar azhar sai ya sallama daga raka'a biyu faqama rajulun min bani sulaym sai wani mutum daga ƙabilar banu sulaim sai ya tashi sai ya kawo hadisin har ƙarshensa dalilin wannan lafazin za mu ji nan gaba saboda mun zo sharhin hadisin da kuma tattaunawar da malamai suka yi ta yi a kansa a ruwayar imamul bukhari har ila wata ruwaya ta imamul bukhari lokacin da yake cewa lam ansa walam tuksar sala ban manta ba annabi ya ce wa zuliyadaini ban manta ba kuma sallah bata zama kasa ba abai da ta kasaru ba sai zuliyadaini ya ce bala nasita ya ce eh ka manta shi ma wannan ya zo a cikin sayar bukhari a wani wuri daga cikin wuraren da ya fitar da hadisi abu umar yusuf ibn abdulbar a cikin littafinsa al-istizkar jalladi na farko shafi 508 yana cewa walaysa fi akhbari al-ahad akthar turuqan min hadithi dhil yadayn hada a cikin duka hadisai waɗanda ba mutawatirai ba ba wanda suka zo ta hanyar gangan ko ba hadisan da malamai suke cewa su hadithul ahad to babu wani hadisi da yake da hanyoyi daban-daban daban-daban da aka rawaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan hadisi wa ahsanu an-nas siyaqatan lahu Hammad ibn Zaid al-Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah yace hanyar da tafi kowace kyau wajen kawo labarin zubin labarin tace hanyar da Hammad ibn Zaid ya rawaito daga Ayyub ibn Abi Tamima as-Sakhtiyani shi kuma daga Muhammad ibn Sirin shi kuma daga Abu Hurairah wani hadisin ya shahara da hadithu zuliyadai ce hadithu zuliyadai hadisin zuliyadai ne saboda kissar ta ta'allaka da tambihin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sallah fa bata cika ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce a sadaqa zuliyadai to shi yasa ake ce masa hadithu zuliyadai malamai sun himmatu kwarai da gaske wajen bayanin sa saboda abubuwa da dama da ya kunsa al'ala'i littafi ya yi musamman sharhin wannan hadisi sunan shi na durar limata zammana ho hadisu ziliya daini min nazmul fara'idi wa durar afon nazmul fara'idi wa durar nazmul durar wal fawa'id wal fawa'id nazmul fara'id nazmul durar wal fara'id نظم الدرر والفرائد لما تضمنه حديث ذو اليدين من الفوائد نظم الدرر والفرائد لما تضمنه حديث ذو اليدين من الفوائد littafi ne babba ya haura shafi 400 na fa'idojin kawai da wannan hadisin ya kunsa maganganu ne ta fuskoki daban-daban ai magana akan ilimin hadisi da abubuwan ilimin hadisi da yake ciki ilimin fiqhu ilimin loga ilimin babu wani ilimi da bai fitar da shi daga cikin karkashin wani hadisi ba daga cikin malaman da suka yi sharhin sa da fadi akwai ibnu abdul bar a cikin kitabut tamhid cikin kitabut tamhid yayi sharhin sa sosai mujalladin sa na farko haka nan cikin malaman da naga sun yi bayanin sa da tsawo akwai al'iraki a cikin tarfut tasirib tarfut tasirib shi ma ya fitar da fa'idoji 60 daga ƙarƙashin wani hadisi sauraka kaga in muka ce za mu zauna karanta abinda suka rubuta akan wani hadisin za a ɗau shekaru saboda haka aka ce shi littafi shafi 400 to za mu sauke shi saboda haka sai dai mu rairaye abinda muka ga za mu iya kawo shi a irin karatuttuka wannan kuma sauran abubuwa ɗalibai sai su koma su duba wani hadisi baya ga abu huraira akwai wanda shi ma ya ruwaito irin wannan kissar cikin sahabbai shine imran ibn husayn shine imran ibn husayn hadisin sa yana cikin sahih muslim daga abul muhallab daga shi imran ibn husayn radiyallahu anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama sallal asra yace yayi sallal asr fa sallama fi thalathi raka'atin yayi raka'a uku sai yayi sallama thumma dakhala manzilahu yaje shiga gida fa qama ilayhi rajulun yuqalu lahu al-khirbaq sai wani mutum da ake ce masa al-khirbaq sai tashi yaje ya samu manzo Allah wa kana fi yadayhi tulun shi wannan khirba yana dogayen hannaye shi ne zuliya da yake dike fa qala ya rasulullahi yace ya ma'aikin Allah fa zakara lahu sami'ahu ya fada abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na yin sallama daga raka'a uku wa kharaja ghadbana yajru ridaahu annabi ya fito cikin fishi yana jan abin nan dinsa yana jan zaninsa warjallan abin nan limayafinsa hattanta ha'ilan nasi har ya iso inda mutane suke faƙala sai ya ce a sadaka haza mutumin nan gaskiya ya faɗa ƙalo mutane suka ce na'am eh haka ne raka'a uku muka yi aka yi sallama fasalla raka'atan sun masallama sanabi ya yi salla raka'a ɗaya sun masajada sajidatai ne sannan ya sajada biyu sun masallama sannan ya sallama idan muka duba wannan ruwayar ta ɗan sha bambam a wasu abubuwa da ruwayar abu huraira yana ce raka a uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya shiga har gida sannan ya fito sannan kuma ya cika raka'a daya wani hadisi yana cikin sai muslim abu dawud ya fitar da shi nasa'i ya fitar da shi ibnu majah ya fitar da shi tirmizi bai fitar da shi ba amma yayi nuni zuwa gare shi tirmizi bai fitar da shi ba amma yayi nuni zuwa ga shi wannan hadisin cikin jami'a dinsa hakanan imamu ahmad ya fidda shi a cikin musnad hakanan ibnu khuzaima at-tabarani da malamai da dama sun fitar da wani hadisi na imran ibn husayn akwai hadisin muawiyah ibn hudayj wanda yana cikin sunan abi dawud wanda shi kuma zamu ambace shi daga baya bayan mun gama karatun wannan domin shi shi nashin ya sha bamban sosai da shi wannan ruwayar sauraka ba za mu ambace shi a nan ba sai nan gaba abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake ce mana sallabina rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana sallah wannan zahirin lafazin yana nuna cewa abu huraira da shi aka yi sallan nan yana gurin abin ya faru al'imamu tahawi da wasu daga cikin malaman ahnaf sun ce wannan majazi ne abu huraira baya gurin abinda yake nufi a nan da ya ce sallabina yana nufin sallabil musulmina ba yana nufin ya halarci gurin ba suka ce yana nufin ya yi wa musulmi sallah amma shi bai halarci lokacin ba bina yana nufin mu musulmi ya mana sallah amma ba wai yana nufin shi yana gurin ba abin da yasa suka faɗi haka babban dalili shine ra'ayin Abu Abu Hanifa da almajiransa game da mutumin da yayi magana a cikin sallah bisa kuskure bisa mantuwa ra'ayinsu shine sallarsa ta ɓaci ba ta gyaru ba ko da mantuwa yi ko da rafkan waye ko da dan maslahar sallah yi sai sallarsa ta ɓaci ba ta gyaru ba ba za a ɗora wani gyara a kanta ba wadda shi ne ra'ayin abu hanifa saboda hadisin zaid ibn arkam da kuma hadisin ibn mas'ud wanda suke nuna cewa an hana yin magana a sallah saboda haka sai suka ce wannan kissar eh ta faru amma a farko-farkon lamari ne kafin a shafe wannan hukunci sauraka ba wai suna karyata kissa ba ne sun yi da kissar wannan ta faru wannan al'amari ya faru kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gini akan sallar sa da ya riga yayi bayan kuma an tattauna annabi yayi magana zulaidain yayi magana mutane ma an tambaye sun ce na'am kuma sun yi magana wasu ba har sun fita masallaci daga masallaci annabi ya sallaci raka'a biyu kaga ya dora akan raka'o'insa da yayi na farko duk da yayi magana a yanzu to kaga wannan zai kawo wa ra'ayin Abu Hanifa cikas saboda sai suka ce ai wannan kissar a farkon farkon lamari ta faru saboda shi zuliya daini kamar yadda zamu zo nan mu tattauna akai sun ce an kashe shi tun a yakin Badar saboda kaga tunda an yi kashe shi a yakin Badar Abu Huraira bai musulunta ba sai yaushe sai shekara ta bakwai sai shekara ta bakwai bayan hijira lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama yakin badar afunan khaybar annabi ya gama yakin khaybar ya dawo sannan abu huraira a lokacin ya shiga musulunci to kaga in a lokacin abu huraira ya shiga musulunci wancan kuma mai bada labarin shi zuliya daina sun ce an kashe shi a yakin badar to kaga kenan labarin abu huraira da yake bayarwa bai halarci lokacin ba saboda ka sallabina suka ce yana nufin sallabil muslimina amma ba yana gurin bane zaka suka ce hadisin sa mansukhi ne an shafe hukuncin sa hadisin da ya shafe hukuncin sa suka ce shine hadisin Zaid ibn al-Arqam da kuma hadisin Abdullahi dan Mas'ud wannan karatun zai zo gaba ba shi muke yi ba za mu zo mu tattauna wannan a gaba amma dai sun ɗauki wannan magana sallabi na cewa abu huraira baya nan baya nan saboda ya musulunta a zo ya samu annabi ya dawo daga haibar ya musulunta ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama tsawon shekara hudu ya yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo madina annabi ya fita don ya zo ya samu wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce masa Siba ibn Urfuta yana jan mutane sallar asuba yace na ji shi yana karanta suratu Maryam a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma ya karanta wailul mutaffifin da ya gama Abu Huraira yace wailul li abi ma min rajulin bi ardil azd ba min rajulin bi ardil azd illa walahu mikiyalan مكيال لنفسه ومكيال يبخس به الناس يا جاء كرنت ويل للمطففين بنو يا تبت tsananin azaba ta tabbata ga masu tauye mudu sai yace wailul li abi sai iyayena sun shiga uku yace babu wani mutane a kasar al-azd yana nufin yaman babu wani mutum yana nufin yan kasuwa masu masu harkar awu ya ce face yana da mudu biyu mudu ɗaya na shi nashi ne in zai je awo sauraka da shi za a auna masa mudu na biyu kuma da shi zai riƙa yi mutane ƙwange in zai auna musu sauraka ya zo ya samu annabi salasala baya madina shi ya sa annabi ya samu khalifansa wanda annabi ya sanya shi a matsayin khalifansa yana jan mutane sallah shi ne siba ibn urfuta bayan ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da mahaifiya mahaifiyarsa ta ƙi musulunta a lokacin abin yana damunsa shi ya shiga musulunci amma mahaifiyarsa ba ta shiga ba kamar da ya zo cikin sayo muslim musnad imamu ahmad hadisin abu kathir as-suhaimi عبد الرحمن بن يزيد السحيمي الغبري اليمامي yake cewa abu huraira yana ce mana ba wani halitta da Allah subhanahu wataala ya halitta mumini face yana sona inda mumini ne face yana sona ko da ko bai ganni ba inda har ya ji labari na sai abu kasir ya ce ta yaya ka san haka da kasancewa mumini ma khalaqa Allah mu'minan illa wa yuhibbuni wa illam yarani idza sami'a bi wa illam yarani sai zaka faɗa haka cewa babu wani mu'mini da Allah zai halitta ya ji labarin ka sai ya soka sai ya soka sai ya ce eh saboda lokacin da na musulunta mahaifiyata mushrika ce nakan je in kira ta zuwa ga musulunci mata wa'azi mata wa'azi amma ta keta musulunta wata rana ne mata wa'azi sai ta faɗi mummunar kalma game da annabi sallallahu alaihi wasallam sai raina ya baci na fita cike da bakin ciki ina kuka zo na samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mahaifiyata kullum ina mata wa'azi dan ta musulunta a yau na mata wa'azi amma ta faɗi mummunar kalma da bata min daɗi ba ya rasulullah kai mata addu'a Allah ya shirye ta annabi ya daga hannu ya ce Allahumma hadi umma abi huraira ya Allah ka shirye da babar abu huraira mahaifiyar abu huraira ya ce nan da nan fita a guje da in je mata albishir annabi ya miki addu'a ina zuwa sai na samu an saka ya kofa da ta ji motsina tana wanka sai ta ce aba huraira kama anta tsaya inda kake ta sa kayanta sa lullubinta tana fitowa sai ta ce ashhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah yace sai na fashe da kuka saboda farin ciki dazu yayi kukan bakin ciki yanzu kuma yana kukan farin ciki ya ce ina miki albishir annabi ya miki addu'a Allah ya karɓi addu'arsa nan da na yi kuma garzayawa ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah qad istajaba Allahu du'a'ak wa hada ummi Allah ya karɓi addu'arka ya rasulallah ya shirye min da mahaifiyata sai ce ya rasulallah kai ma kai min addu'a ni da mahaifiyata mumine su rika san mu mumine su so mu ud'u Allah li ana wa ummi an yuhabbibana ila almu'minin to shine annabi sai yayi addu'a yace Allahumma habbib ubaydaka hadha wa ummuhu ila almu'minin wa habbibhum ilayhima yace ya Allah ka sa ƙaunar wannan bawan naka da shi da mahaifiyarsa a zukatan muminai su ma ka sa ƙaunar muminai a zukatansu ya ce to babu wani mumini da zai ji labari na ko bai taɓa gani na ba sai ya so ni saboda ka wanda kaga baya san abu huraira baya ciki shahid shine Abu Huraira bai musulunta ba sai daga baya shekara ta bakwai bayan hijira ya zauna da annabi shekara hudu wannan magana ta su dahawi da suka fada tahawi yayin magana sa cikin sharh ma'anil athar mujalladi na farko shafi 451 cewa ai abin da yake nufi cewa annabi yayi masa yayi wa musulmi sallah amma abin da zai ture wannan fahimtar tasu riwayar muslim da muka karanta kafin mu zo sharhi mun ce mu akwai ruwaya a wajen muslim bainama ana usalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wannan ba za ta dau wancan tawilin ba bainama ana ko baina ana usalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni ba wai musulmi ba ba wai musulmi suna sallah da annabi ba ni ina sallah tare da annabi kaga ba magana cewa yana nufin musulmi za mu zo mu ji waccan hujja da suke faɗa cewa shi a zuliyadaini ya mutu tun a yakin badar za mu ci haka take ko ba haka take ba shi ya sa al'ala'i a cikin nazmul fara'id yake cewa فهذه طرق صحيحة ثابتة مجموع يفيد مجموعها العلم النظري أن أبا هريرة رضي الله عنه كان حاضرا للقصة يومئذ يجي هنيوين حديثا دكا أكا هذا سلاس تبتر مكا za su tabbatar maka babu wani kokonto cewa abu huraira yana gurin sanda abin ya faru abinda ya jawo al-tahawi ya dauki maganar abu huraira alal majaz shine ruwayar zuhri ruwayar zuhri az-zuhri kamar da muka san ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ne manyan imam imam malik yana cikin wanda suka rawaito wannan hadisi to shi ya rawaito wannan hadisin amma sai ya kirawo shi wannan mutum da ya wa annabi tambaya a kasuratu sala'am na sita ya rasulallah sai ya kirawo shi da suna zushimalai maimakon zuliya dai sai ya kira shi zushimalai shi kuma zushimalai akwai wani mutum yana nan sunansa haka zushimalai sunan shi umair ibn abd abdu amr umair ibn amr ibn nazla wanda shi a yakin badar aka kashe shi shahada to kaga in zushimalain ne yayi wa annabi wannan tambayar zushimalain ya mutu a yakin badar yayi shahada kenan wannan labarin ya kasance kafin badar ne badar an yi ta shekara ta biyu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ya musulunta shekara ta bakwai saboda suka ce kaga ba abu hurairah bai halatta ba kaga abu huraira bai musulunta ba sai bayan mutuwar wannan zushimale ne shekara biyar sauraka bai yi ya halarci wannan to amma ruwayar da take mashhuriya ita ce zuliyadaini zuliyadaini shi kuma wani ne daban wanda shi kuma bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya ƙara wasu shekaru wato ba ma a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama ya rasu ba sai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara wasu shekaru sannan ya bar duniya domin wannan hadisin ya ba da labarin shi shi kansa akwai ruwayar zule dai ne ya ruwaito hadisin shi kansa kamar da za mu gani nan gaba yana cikin musnad imam ahmad to ya kuma ba da hadisin ne bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai zo yana cikin musnad imam ahmad yana cikin tabarani sannan shi sulami ne shi sulami ne kamar yadda ya zo a cikin ruwayar muslim rajulun min bani sulaim sannan sunan shi al-khirbaq shi zuriya dai ne sunan shi al-khirbaq sabanin zushimale ne sunan shi umair kaga mutane ne daban-daban ba ɗaya bane yace sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zamu sake bayani akan wannan cewa al-khirbaq shi ne zuriya daini don nan ma akwai yan rikita-rikita sun ce alkhirbak da ya zo a cikin ruwayar imran ibn husayn wani mutum ne shi kuma daban sauraka wata hadisa ce wata waƙi'a ce daban saboda ita an ce raka'a uku aka yi aka yi sallama waƙi'ar zuriya daini raka'a biyu sauraka wasu suka ce khirbaku ba shine zuriya daini ba waƙi'a ce guda biyu to nan ma za mu ji rikita-rikitar malamai akan wannan yake cewa sallabi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil ashi ɗaya daga cikin sallolin marece al'ashi asluhu min al'asha al'asha ita ce az-zulma lokacin da gari ya fara duhu amma malamai sun yi sabani da yaushe waqtul ashi yake farawa marece da yaushe take farawa gaisuwa mu da safe ce barka da barka da safiya barka da asuba bar ina yi ne ina ina kwana to yaushe ake cewa kuma ina yi ne daga yaushe ke farawa daga bayan azhar ko daga bayan la'asar to wasu daga cikin malamai kama al'azhari a cikin asiha ya ce yana farawa yanayi al'ashi mareci yana farawa daga zawali zuwa faduwar rana daga azhar za ka ce da ina kwana ce ina yini ko ka ce barka da yamma a wasu suka ce daga sallar magarba ila al'atama wannan magana tana da rauni ibn al-athir yace ma ba'da zawali ila al-maghrib ashiyun kamar yadda al-azhari ya fada daga zawali zuwa faduwar rana wakila al-ashi min zawali shams ila sabah wasu kace tun daga faduwar tun daga zawali har zuwa safiya har zuwa asuba duk barece ne wannan magana ta ta ƙarshe ita ce al'ala'i ya dauka yace ita tafi ƙarfi min zawali shamsi ila sabah wannan duka ana kiran shi al'ashi to aka ce ihda salatai al'ashi ɗaya daga cikin sallolin marici kaga zai zama la'azhar ko la'asar amma magana su da bin magariba ma tana shigo isha ima za ta shigo shi yasa ake ce mata isha a cikin imam sahih bukhari bayan ya ce ihda salatai al-ashi sai ibn sirin ya ce sammaha abu huraira walakin nasitu ana ibn sirin shi yake ruwayar wannan hadisi daga abu huraira shi ne tabi'in da ya ji hadisin daga abu huraira sunan shi muhammad ibn sirin ɗaya daga cikin limaman tabi'ai shi ya ji hadisin yake cewa ɗaya daga cikin sallolin marici abu huraira ya faɗa min sunan amma na manta azhar ya ce mu lasar ya ce mu amma na manta kaga anan karara yaro mai mantuwar anan shine Muhammad ibn Sirin tabi'in da ya ji hadisi daga Abu Huraira ba Abu Huraira ba amma ya zo a cikin sunanin Nasa'i ruwayar Yazid ibn Zuray daga Ibn Aun Abdullah ibn Aun daga Muhammad ibn Sirin qala qala Abu Huraira radiyallahu anhu walakinni nasitu ya ce ɗaya daga cikin sallolin mareci amma na manta kaga ana abu huraira ke cewa ya manta wannan zahirin ruwayar nasa'i abu huraira ne ya manta a ruwayar muslim ruwayar abu sufyan maula ibn abi ahmad daga abu huraira ya nasanta cewa sallar la'asar ce ɗaya daga cikin sallolin nan na mareci ce sallar la'asar ba tare da wani shakka ba ce sallar la'asar arwayar bukhari daga abu salama daga abu huraira bukhari ya rawaito hadisi daga abu salama abu salama ibn abdurrahman ibn auf daga abu huraira shi kuma ya ce salatu zuhri sallar azhar shi ba bai shakka ba a watar wayar tashi daga abu huraira sai ce sallabi nan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatu zuhri aw al-asr bishakki sai kawo ta da shakka annabi ya mana sallar azhar ko la'asar azhar ko la'asar sai ya kawo ta da shakka a watar wayar tashi shi dai abu salama daga abu huraira a afuwan arwayar bukhari daga muhammad ibn sirin sai yake cewa wa aktharu dhanni annaha al'asr mafi karfin zatona sallar la'asar ce a wani wurin da wannan isnadin yake cewa sallabin annabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra rak'atayn anan sai an bace azhar ba tare da kawo shakka ba ko zato imam muslim ya kashi ta hanyar ayyub ibn abi tamim as-sakhtiyani daga muhammad ibn sirin daga abu huraira sai yace ihda salatay al-ashi ɗaya daga cikin sallolin marici yace imma az-zuhr wa imma al-asr ko dai azhar ko la'asar to kaga wannan yana nuna cewa sun samu sabani wajen dabdin sallar azhar ce ko la'asar ce akwai ruwayoyin da suke yanke su ce azhar akwai ruwan da suka ce yanke la'asar akwai ruwan da suka zo da shakka al'ala'i yake cewa الظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة ما سر وايد daga Abu Hurairah su suke wannan sabani وابعد من قال يحمل على ان القصه وقعت مرتين wani daga cikin malamai ce ta yi ko so biyu akai an yi a lokacin azhar aka yi a lokacin al'asar sallar al'asar amma wannan abin ai yayi nisa a ce an yi sallar azhar annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'a biyu ya tashi ya je ya jingina da kututtire ya saka hannunsa ya ɗora yana fushi ya yi kaza zule daidai ya ce an rage sallah ne ko kamanta ya ce ba ɗai ba a rage ba ban manta ba ya tambaye abubakar a ya tambaye mutane cewa sadaka zule ya daini mutane su ce kaza sana ya yi sujudu sahawi sana bayan wani lokaci kuma a yi sallar la'asar ko da ba a ranar ba bayan wasu satuttuka ko watanni zule daini da yana zaune a sake yin wannan duka abubuwan su kasa hankali ba zai ba ce ba za a sake samun sahu ba amma ya zo duk da irin waɗannan abubuwan a sake samun zuriya daidai a sake yin shuru zuriya daidai ya magana annabi ya je ya jingina da dan ruwayar da ɗaya ce saboda haka wanda zai ce ruwayar biyu ce ko sau biyu abin ya faru to kansa ya kulle gaskiya kissar guda ɗaya ce abu huraira rawahu kafiran ala shak yana tantama a zahar ce ko la'asar ce amma wani lokaci ya fi jin cewa a zahar ce wani lokaci kuma ya fi jin cewa la'asar ce wani lokaci kuma ya rika tantama a zahar ko la'asar haka wannan tantamar ita za ta sa shi ma ibn sirin ya samu tantama a cikin ruwayar tasa me yasa aka dan samu wannan abin din wannan yana nuna maka cewa ba ita ainihin sallar da aka yi aka samu kuskuren a cikinta ne ya dami su kiyaye ba a hukuncin da yake cikin abin an dai san sallah ce mai raka a hudu kuma abubuwa suka faru aka bar man aka manta raka a biyu kuma aka zo aka yi aka zo aka cika su aka yi sujudu sawi wannan labarin shine yafi ba shine mai mafi muhimmanci amma a zahar ce la'asar ce duk babu wani tasiri a ciki ta dukkan su raka'o'i hudu da saboda haka wannan yasa ba su damu su kiyaye wannan ba a cikin kis a cikin hadisin Imran ibn Hussein da muka karanta na Khirbaku za ga cewa ya ayyana la'asar ya ayyana la'asar to idan muka ce kissa ɗaya ce dan nan ma akwai rikita shin waccan ta Khirbaku ita ce ta zuriya dai ko ko daban-daban ne in muka ce kissa ɗaya ce labari ɗaya ne to kaga wannan zai karfafa magana cewa asar la'asar ce tunda anan Abu Huraira ya samu wanda ya bayyana masa sallar da yake taddama a kai al'azar ko la'asar saboda kaga wanda ya ayyana la'asar sai zama ita ce tafi rinjaye ya ce fa salla bina raka'atai da sun masallam ya yi salla raka'a biyu sannan ya sallama fa kama ila khashabatin ma'aruzatin fil masjidi ita shi ya nufi wata itaciya kututturen itace da aka gitta ya shi a gaban alƙibla a masallaci fattaka alaiha sai jingina da wannan itace ka annahu ghazban kamar yana cikin fushi a arwayar bukhari thumma qama ila khashabatin a wata riwaya ta bukhari thumma qama ila khashabatin fi muqaddam almasjid sai annabi ya tashi ya nufi wata ita wata itaciya kamar kutunturen itace ne a gaban masallaci ana nufin jihatul qibla wato gaban masallaci arwayar muslim thumma ata jiz'an fi qiblatil masjid sai annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kututturen dabino wannan yana nuna maka nau'in itaciyar kututturen dabino ne fastanada ilaiha sai ya jingina da wannan kututtire mughdaban a fusace saurakar waya muslim ta nuna itacen da ya jingina da shi itacen kututturen dabino ne wannan duka babu wani sabani a nan itace ne a gaban masallaci kuma kututture ne kututturen nan ruwayar musulun ta bayyana cewa kututturen dabino ne wannan watakila ya faru kafin a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kututturen da annabi yake amfani da shi kafin a yi masa kafin a yi masa mimbari da haka da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake jingina lokacin da yake hudu ba kuma aka bar shi har zuwa wannan lokaci yace ka annahu ghadban kama annabi yana fushi a lokacin wato yanayinsa da yadda suka ga fuskarsa ta nuna musu kamar yana cikin fushi ba wai shi annabi ne ce ni fushi nake ba in mutum yana an bata masa rai da kaga fuskarsa haka gane saboda ka sun ga canjawar fuskarsa suka ce kamar a fusace ki to shi yasa ibnu rajab a cikin fathul bari littafinsa fathul bari mujalladi na tara shafi na ɗari hudu da arba'in da uku yake cewa zahirin wannan magana cewa yana fushi annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi hali salati mashghul al-bali bi amrin bi amrin awjaba lahu dhalika al-ghadab lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke sallah akwai wani abu da yake damun sa a rai yake damun sa a rai wanda shi yasa shi wannan fushi wa huwa allazi hamalahu an salla rak'atayn har ya sa ma ya shagaltu da sallar da yake haye raka a biyu wa sallama ya sallama wa lam yash'ur bidhalika bai ji haka ba wato a ɗabi'a ta ɗan adam kakan shiga ibada wani abu yana damunka to babu babu mamaki a cikin irin wanne yanayi kai rafkanwa saboda haka watakila wannan fushin da suka ce sun gani a fuskarsa yana daga cikin abin da ya tasiri har wannan sahawin ya faru aka yi aka yi abin nan raka'a biyu aka yi sallama yace wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabi'i ya dora hannunsa na dama akan na hagu sai ya hade tsakanin ɗan yatsunsa ya hada ɗan yatsunsa haka sannan ya dauki kumcinsa na dama sai ya dora akan bayan tafin hannunsa na hagu ya jingina da wannan itace wannan shine mahallin shahid na kawo hadisin anan wannan abin da annabi a cikin masallaci tunda ce itaciyar a gaban masallaci take alqibla annabi kuma yayi haka yayi haka sabanin hadisin hadisin Abu Musa al-Ash'ari ba abin da yake nuna cewa a masallaci ne amma hadisin Abu Huraira karara ya nuna cewa a cikin masallaci annabi yayi haka sai da ta magana akan ya halatta ai a masallaci ko bai halatta ba wannan shine abin da yasa Bukhari ya ka hadisin anan kuma matsalar sa hannaye haka hada hannaye wannan duk karatunmu na baya don mun yi ta maganganu akan wannan to amma dai wannan ruwayar karara ta nuna a masallaci annabi ya haka shi yasa imam ibn hajar yake cewa wa huwa dalun ala jawazihi fil masjid wannan hadisi yana nuna halaccin yin haka a masallaci wa idza jaza fil masjid fa huwa fi ghairihi ajwazu in har ya halatta a masallaci mutum ya haka to a wajen masallaci shi ya fi zama halal to duwanda dai matsalar mun tattauna ta a baya wa kharajatis sar'anu min abwabil masjid as-sar'anu ce lokaci yayi eh ce lokaci yayi ko abi so sai mu tsaya anan to kun ga in haka za mu tafi ina ga za mu yi wajen watanni muna shirin hadisin nan gaskiya za mu yi shirin za za abin nan saboda akwai maganganu da nan gaba za su zo yanzu ina so ne mu fahimci hadisin a dunkule mai yake kusa sannan kuma sai mu zo masail na abinda hadisin ya kunsa da fawaidin da suke cikin hadisin insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh